بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل الجمعة فرض فرض عين والسعي إليها واجب على البعيد قبل النداء بمقدار ما يدرك وعلى القريب بزوال الشمس وقيل بالأذان نعم فصل رجب بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى a cikin bayani dangane da hukuncin sallar juma'a a cikin addini na musulunci da kuma hukunce-hukunce wanda suke da alaƙa da sallar juma'a kama daga farillai na sallar juma'a da sunnoni da mustahabbai da makaruhai duka wannan fasali ya kunshi bayani a kansu malam ya ce aljumu'atu fardu ainin wato sallar juma'a farilla ce wanda take ta aini wanda ta shafi kowa da kowa daga cikin bayin Allah musulmai waɗanda suke ɗaya mazaje balagai masu hankali wasa'u ilayha wajibun alal ba'idi qabla nida'i bi miqdari ma yudriku wasa'u ilayha hukuncin tattaki zuwa masallaci na juma'a mutum ya yi tafiya daga gidansa ya garzaya ya tafi masallaci na juma'a wannan wajibu dole sallar juma'a ba malamin da ya maka rangwame ka bita daga nesa sai ka tafi masallacin juma'a tafiya zuwa masallacin juma'a saboda bayar da sallar juma'a wannan wajibi ne alal fa'idi akan wanda yake nesa da masallaci mutumin da gidansa yake nesa da masallaci wajibi ne ya tafi masallaci na juma'a qablan nida'i kafin a fara kiran sallar juma'a bimidari ma yudriku gwargwadon yanda idan ya tafi masallacin juma'a zai riski sallar juma'a ma'ana bimidari ma yudriku salata wato wajibi ne a kan shi ya fito daga gidansa ba zai ce ba sai ya ji an yi kiran sallah an fara hudu ba inda daga gidansa in ya ce zai fito ya zo masallacin juma'a idan aka fara hudu ba to ko raka ta karshe ba zai samu ba to wajibi ne a kan shi ya fito kafin ya fara jin kiran sallah ma inda a ce muƙaddara za ta da ikamar sallar juma'a karshe ɗaya da rabi shi kuma tsakankanin gidansa da masallaci in a kawane zai yi tafiya zai yi tafiyar minti talatin to wajibi ne a ce ya fito tun karfe daya tun karfe daya zuwa da minti uku da minti hudu wajibi ne a kan shi ya fito a ce kuma karfe daya da minti sha biyar ake kiran sallah bayan an gama kiran sallah a yi hudu ba ta minti goma ko ta minti takwas to wajibi ne ya fito daga gidansa kafin ya ji wato kiran sallah na limami yana kan mimbari kenan na'am wa alal qarib to wajibu sa'ayu ila aljumu'ati alal qarib tafiya zuwa juma'a yana wajaba akan wanda yake makusanci ne ga masallaci wanda makwabcin masallaci ne ko kuma gidan shi kusa yake da masallaci ba nisa bi zawali shamsi da zarar rana ta karkata daga tsakiyar sama sai ya garzaya ya tafi masallaci ya sauke wannan abin da yake kan shi na farilla ta juma'a wasila bil azan waɗansu daga cikin malamai suka ce wajibi ne ga wanda yake makusancin masallaci ya yi tattaki ya tafi zuwa sallar juma'a lokacin da aka yi kiran sallah na biyu lokacin da limami yake zaune akan mimbari na'am
ولوجودها سبعة شروط الأول التكليف فلا تجب على صبي ولا مجنون ونحوهما
ولوجودها سبعة شروط سبعة شروط شرطا guda bakwai ne suke tabbata liwujubiha saboda wajabcin sallar juma'a kafin sallar juma'a ta zamanto wajibi akan bawan Allah to sai an samu sharuɗa guda bakwai wanda sun cika a wannan bawan sannan kuma sallar juma'a take wajaba a kan shi al'awwal at-taklif wato sharaɗi na farko daga cikin sharuɗa na wajabcin sallar juma'a shine at-taklif wato ɗora doka ya zamanto wannan bawan Allah musulmi baligi ne fala tajibu ala sabiyin sallar juma'a ba ta wajaba akan yaro karami yaro dan karami wanda bai wajaba wanda bai balaga ba sallar juma'a ba ta hawa kan shi hawa kai wanda take na wajibi amma idan ya tafi zai zamanto ya samu ladan ya yi sallar juma'a haka wanda ya sa shi ya tafi zai samu ladan alkhairin nan da wannan yaron ya aikata amma ta kama shi kamawa wanda take na wajibi ba ta kama shi ba wala majnunin hakanan kuma sallar juma'a ba ta wajaba akan mutumin da yake mahaukaci ne wa nahwihi ma da makamancinsu mahaukaci da mutumin da yake some wannan dukkaninsu hukuncinsu guda sallar juma'a ba ta waje ba a kansu na ci gaban kuci
الثاني الحرية فلا تجب على عبد ولا من فيه شائبة حرية ولكن يستحب له وللصبي حضورها الثالث الذكورية فلا تجب على امرأة الرابع الإقامة فلا تجب على مسافر إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام الخامس الاستيطان في موضع يستوطن فيه السادس القرب بحيث لا يكون منها في وقتها على أكثر على أكثر من ثلاثة أميال وهو وهو وهو القدر الذي يبلغه الصوت صوت الرفيع إذا كانت الرياح ساكنة
الثاني sharaɗi na biyu daga cikin sharuɗa na wajaucin sallar juma'a alkurriyatu da yaukantaka ya zamanto wannan wanda juma'a ta waje ba a kan shi ya zamanto ɗane ba bawa ba falata jibu ala abdin sallar juma'a ba ta waje ba a kan bawa bawa wanda yake cikakke san babu wani tsinin yanci a tattare da shi sallar juma'a ba ta waje ba a kan shi wala man fihi sha'ibatu hurriyatin hakanan kuma sallar juma'a ba ta waje ba a cikin bawan da ya zamanto a tattare da shi akwai tsini na yauci wanda a tattare da shi akwai tsini na yauci irin bawan da aka dora mai fansa bawan da mai gidan shi ya ce idan ka kawo jaka 500 ka zama da ya ba da jaka 200 a yanzu an kama hanya to wannan shi ma sallar juma'a ba taujau ba a kan shi hakanan bawa wanda yake mudabbar bawan da mai gidan shi ya ce to wani daɗin da nake ji in ina zaune tare da kai kana mun aiki yadda nake so ina jin daɗin zama da kai dirar da aka ce na faɗi na rasu to ka zama ɗa ka ji ko wannan shi ne almudabbar to shi ma wannan sallar juma'a ba ta waje ba a kan shi haka bawan da ya zaman tomu ta ba a ne sashen shi an yantar da shi bawa ne na mutum uku ɗaya daga ciki ya ce shi ya yantar da kasan shi kaso na mutum biyu yanzu shi ne a wajensa a matsayin shi na bawa amma kashi ɗaya ba bawa ba ne shi wannan shi ma ana ce da shi fi sha'ibatu a wato horiya to sallar juma'a ba ta waje ba akan su waɗannan dukkaninsu walakin yustahabbu lahu walisabi huduruha walakin sai dai yustahabbu lahu wato ana son yustahabbu huduruha ana son zuwa juma'a lahu ga shi bawa walisabi da kuma yaro dan karami ana so da yaro dan shekara bakwai da bawa su dinga tafiya juma'a saboda shi yaro dan shekara bakwai idan balaga ta zo mishi yana tafiya juma'a zai zamanto ya saba wannan ibadar ba zai sakaci da ita ba shi ma wannan bawa wanda yake tafiya juma'a duk da aka ce ya zama da dama ibada ce wanda ya saba yin ta ba za ta zamanto nauyi akan shi ba na'am as-salis az-zukuriyya ato as-salis sharadi na uku daga cikin sharuda na wajibcin sallar juma'a az-zukuriyya mazakuntaka fala ta ji wa alamra'atin sallar juma'a ba ta wajaba a kan mace idan mace ce ce musamman ma wanda take matashiya mai jini a jiki sallar juma'a makaruhi ce ta sallar juma'a amma dattijuwa almutajalla wanda take alherinta ya ƙare a gurin waɗanda suke 'yan bana bakwai ne dattijuwa 'yan shekara saba'in 'yan shekara saba'in da biyar 'yan shekara tamanin wanda ta kun biyu to na al'imamu malik ya ce to wannan babu laifi ta tafi amma dai a shafa matashiya wannan bai dace ta tafi masallaci ba musamman in ta tafi za ta iya ɗaukar hankalin waɗansu daga cikin bayan allah musulmai matasa 'yan bana bakwai wanda wani zai ma dinga zuwa masallacin ne saboda wancan da take tafiya ya dinga taitar lokacin da za ta tafi da gurin da za ta zauna shi ba ya je ya zauna a kusa da ita to wannan bai dacewa arrabi'u al-iqama sharadi na hudu al-iqama shine zama a wannan guri ya zamanto wannan wanda juma'a za ta wajaba akan shi wanda juma'a ta wajaba akan shi baligi da namiji ya zamanto mazauni ne a kai ba dan bulaguro ba ne salata jibu ala musafirin sallar juma'a ba ta waje ba a kan mutumin da yake dan bulaguro ne dan bulaguro wanda ya tafiya daga wani gari nasu ya tafi wani gari to sallar juma'a ba ta waje ba a kai shi sai dai in ya zamanto wannan dan bulaguro din shugaba ne idan shugaba ne misali mutumin da yake wakilcin garin maraɗi to yanzu idan ya yi bulaguro inda garin da ya tafi ƙauyen maraɗi ce to a can ma dai shi ne shugaba to gida ne shi ba waɗan bulaguro ba ne in ya tafi a can ma shi ne shugaba shi ne amir ganin damar shi ne ma a ciya da yawa mai ce to dama ni na wakil taka dama kai na ibina ne yau na zo ne gari ni zan yi limanci mun gane da kyau babu laifi ya yi niyyar limanci shi wannan ɗan bulaguro ɗin amma in dai dan bulaguro ne sakit iri na irin ka irin shi to idan muka yi bulaguro sallar juma'a ta sauka daga kanmu saboda sallar juma'a kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa an sabke ta daga kan dan bulaguro kamawa ta wajibi ba ta kama shi ba amma idan ya yi ta ta zame mashi kambacin azuwa fala ta jibo ala musafirin sallar juma'a ba ta wajaba akan dan bulaguro illa an yanwuya iqamata arba'ati ayyami sai dai in yayi niyyar zama tsawon kwanaki guda hudu a gurin da ya tafi misali mutumin da ya zo shi daga niyame da niyyar in ya zo shi nan zai yi sace guda ya koma to idan ya zo shi ranar juma'a za a tafi juma'a da shi saboda dan bulaguro ne amma kuma zaman da zai yi a maradi zai iya yin sallah ta lokaci ashirin a ciki shi kenan sallar juma'a ta kama shi wannan shi ne sananne a malikiya to amma a waɗansu daga cikin mazhabobi don mutum zai yi sati ɗaya ko kwana tara ko kwana goma ko kwana sha biyar wannan yana na a matsayin shi na ɗan balaguro har sai ya koma gida sallar juma'a ba ta waje ba a kan shi kuma zai dinga yin kasuru ne kamar yadda yake sananne a cikin waɗansu daga cikin mazahib na musulunci alhamis sharaɗi na biyar daga cikin sharuɗa na wajabcin sallar juma'a alistiqanu bi mawdi'in yustawqanu fihi alistiqanu zama bi mawdi'in a gurin da yustawqanu fihi ake zama a wannan gurin a al'adance zama a gurin da ya zamanto ana zama a wannan gurin akwai irin gari na fulani gari na fulani kaga gari ne amma kuma ba gari ba ne wanda yi stautanu fi saboda gari ne wanda yau in ka zo ka katarro da jama'a ana harkoki bayan wata ɗaya ko wata biyu waɗannan fulanin za su ƙaurasa tafi hallo wani guri dama sun yi ɗan yaɗa zango ne za su ɗan yi wa mutum taki kai kuma ka ga wannan wurin don haka irin wannan gari sallar juma'a ba ta waje ba irin wannan gari ba za a yi ba masallaci na juma'a nan mun gane asadis sharaɗi na shida na kusa da ƙarshe alƙurbu kusanci da wannan masallaci na juma'a ya zamanto wannan mutumin musulmi baligi mai hankali namiji ba mace ba ɗa ba bawa ba ya zamanto mazauni a gari ba ɗan bulaguro ba ya zamanto kusa yake da masallaci بحيث لا يكون منها في وقتها على أكثر من ثلاثة أميال بحيث تيند لا يكون منها بذي كسن تيبا منها دقى مسلاتي نجوم la yakunu minha ba zai kasance ba daga masallaci na juma'ar ala aktsara min salatati amyalin akan sama da miloli guda uku shi wakati ha a lokacin sallar juma'a wato shi wannan mutum ya zamanto tsakankanin shi da masallaci na juma'a a lokacin juma'ar inda yake zaune bai huce mil uku ba tsakankanin shi da juma'ar ko ƙasa da mil uku amma in ya zamanto da yana zaune a wani gida wanda tsakankanin shi da juma'a bai huce mil uku ba shi kenan ranar alhamis da dare dama gidan haya ne mai gina ya can fito kai kokari dai kai maza maza kwashe kayan ka gobe da sai ake daura auren kane na zai shiga wannan gida ka san inda gobe za ka maka ce da daren wannan yana yana bubbuga da cat ya samu wani gida a ƙarshen gari washe gari aka ɗauki kaya har wajen ƙarfe goma ana kwasar kaya yanzu da aka yi lissafi daga ƙarshen gari gidan da ya sauka kan masallacin juma'a ya kai mil uku da rabi yanzu wannan sallar juma'a ba ta wajen ba a kan shi shikenan sai ya zauna ya sallar shi ta azhur a gida saboda tsakankanin shi da inda juma'a take an samu tazara wanda take mai tsawo in gane da kyau shi na yasa ce bi haitsu la yakunu minaha ta yanda ba zai kasance ba minaha daga masallaci na juma'ar ala aktsara min salasati amyalin akan sama da miloli guda uku fi waqtiha a lokacin na sallar juma'a na'am wa huwa alqadaru alladhi yablughu as-sawtu ar-rafi' yace wato mil uku shine gwalgwadan wato nisan da as-sawtu ar-rafi' murya wanda take madaukakiya yablughu yake kaiwa zuwa gurin wani shine nisan tafiyar da muryar ladan wanda take madaukakiya za ta iya kaiwa wannan gurin idan yayi karaji in yayi kiran sallah idza kanat ar-riyahu sakinatan wato idan iskokai idan iska ya zamanto ta kwanta idan iska tana kwance ba ta kudu ko arewa ko gabas ko yamma to a wannan lokacin lada ne mai babbar murya idan ya rangada kiran sallah shine inda za a ji iya nisan da zai shine mil uku wal aswatu hadinatan wal mu'adhdhin musayyitan wal aswatu hadi'atan sannan kuma ya zamanto muryoyi na bayin Allah hayaniya ta cikin gari talafa hayaniya talafa babu hayaniya inda hayaniya ne ina ga komil guda ba za a ji ba in hayaniya ta kai hayaniya in ya zamanto isko kai a kwance suke kuma muryoyi na bayin Allah sun lafa ba hayaniya wal mu'azzinu sayyitan sannan kuma ya zabanto shi wannan ladanin yana da kai murya ba ladani bane wanda yake dan kuci ku bamu wanda a unguwar ma da kyata za a ji shi na'am wa dawal amyar thalathati min al manali wa qila min taraf al baladi wal milu ala al mashhuri kama sayati al fadhi ra'in wa tahdidu bil masafati bi masafati al madhkurati inma huwa fi fi hadd al khariji an balad al jumu'ati wa amma man huwa fiha fatajibu alayhi ولو كان من المسجد على ستة أميال ومبدأ الأميال to inda ake fara lissafa miloli daga inda ake fara lissafa wannan miloli guda uku tsakankanin gidan mutum da masallacin juma'a ko tsakankanin garinsu da masallacin juma'a minal manari wato ana lissafawa ne daga asumiya daga bakin asumiya ta wannan masallaci na juma'a daga nan za a yi lissafi zuwa ƙauyen da shi wannan mutumin yake wakila min tsarafil balad waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ba daga nan za a fara lissafi ba inda za a fara lissafi za a fara yin lissafi ne daga gefen gari tsinin gari daga nan za a fara lissafi daga tsinin garin da juma'a take ciki zuwa ƙauyen da shi wannan bawan allah musulmi baligi mai hankali namiji ɗaba bawa ba yake daga tsinin garin da ake da kwai juma'a da zuwa ƙauyensu ya kai mil uku ko bai kai ba walmilu mala ya ce mil guda ku alal mashuhur a bisa mashuhuriyar magana kama sayati kamar yadda da sannu zai zo shi a nan farkon fasali wanda zai yi mana magana akan salatu safar alfazira'in alfazira'in wato dira'i dubu biyu shine mil guda idan kusan kilo biyu zai doka mil daya kusan kilo biyu yake doka dama yana dan ragewa da kilo biyu kaɗan amma kusan kilo biyu ne ya fi kilo guda da rabi kamar yadda malamai suka yi bayani a kai wata hadidu bilmasafatil mazkura wato iyakancewa da aka yi da nisan tafiyar nan da aka ambata ta cewa mil uku inna ma huwa fi haƙƙin khariji an baladil jumu'ati sani dai kadai yana takaita ne a haƙƙin mutumin da yake wajen garin da ake da kai juma'a mutumin da yake wata ƙauye ce yana zaune a gari shi kenan da shi wannan mutumin ya tashe shi yake to gidan nan da kake ciki kaga dama watan wancan ma da ya wuce baka bada kuɗi alhurma ce na maka to yanzu ba wannan ba ma aure zan wa kane na kenan kai kokari ka nemi gidan da zaka samu kai kokari ka samu gidan da zaka samu daga nan kan gobe gina buga buga da kyat ya samu gida a wata kauye ko su marana ko wata kauye dai a nan ya samu yana a can shi kuma babu masallaci na juma to wannan shine za a ce a auna tsakankanin wannan gari zuwa masallacin juma'a ya kai mil uku ko bai kai ba in dai bai kai mil uku ba to sallar juma'a wajibi ce akan shi ya zo ta in kuma ya kai mil uku ya huce mil uku sama da mil uku ne to yanzu sallar juma'a ta sauka daga kan shi wa amma man huwa fiha amma wanda yake zaune a garin da sallar da yake da kai masallacin juma'a fatajibu alaihi sallar juma'a tana wajaba akan shi walau kana minar masjidi ala sittati amyali ko da ya kasance tsakankanin shi da masallaci mil shida ne to wajibi ne a kan shi ya tafi ko da tsakankanin shi da masallaci ya kai mil shida wajibi ne a kan shi ya tafi na'am السابع الصحة فلا تجب على مريض ويصح قبل أن تقام لزمته shikenan as-sabi'u sharadi na bakwai na karshe as-sihhatu lafiya wala ta ji ala maridin wato sallar juma'a ba ta wajaba akan marar lafiyar da baya da ikon tafiya masallacin juma'a saboda rashin lafiyar da yake doke da ita ba kowace rashin lafiya ba ce za ka ce mutum ya halitta ya zauna a gida ya sallar a zuwa kan bacin juma'a wani lokacin mutum iya dan ji jikin shi ma da kasala da sauransu ya ce ba shi da lafiya irin wannan kasala da sauransu ta rashin kuɗi ce watakila watakila ko ta wani ce ya ɓata mishi ne ko ta wani abu ce wannan ba za ta hana mutum ya tafi juma'a ba rashin lafiyar da la ya qadiru ala al-itiyani ilaiha rashin lafiyar da baya da iko akan ya tafi juma'a da wannan rashin lafiyar shine ake magana akai dan haka fala tajibu ala maridin sallar juma'a ba ta wajaba akan marar lafiya wa in sahha idan ya zamanto marar lafiya ya samu lafiya ya dawo cikin hayyacin shi sabula an tuƙama kafin a ta da ikamar wannan sallar juma'a ɗin lazimatu to sallar juma'a ta kama shi dole ne ya tafi sallar juma'a ya yi ta tare da jama'a sai mu kwana nan ku abinda muka yi daidai ya yi abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuman harshe Allah ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك